الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أيمة جمعة أكو قوانا وتا نرجب hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqad as-sahih na babban malamin nan Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi inda malam ke cewa al-mu'taqad as-sahih fi ahli baitin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kyakkyawan kudiri a cikin iyallan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menene manhajin ahlus sunna menene kudirin ahlus sunna wane ne kyakkyawan kudiri daga cikin kudirce-kudircen da mutane kan kudura game da ahlul bait iyallan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malace wa min aqaidi ahlus sunnati wal jama'a mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin aqidun ahlus sunnati wal jamaa san ahlul bait san iyallan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'rifatu fadlihim wa sharafihim da sanin falalarsu da fifikonsu sannan kuma da sanin ɗaukakarsu amalan bi wasiyyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau maghadiri hummin domin yin aiki da wasiyyan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi a ranar ghadiri hummin ghadiri hummin wani wuri ne wani kwari ne da ke tsakankanin garin makka da madina an gane ko shine ake ce mishi ghadir khumin haythu hamida Allah wa athna alayhi wa wa'aza wa dhakka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya gode ma Allah sannan ya yabi Allah da abin da ya dace da Allah madaukakin sarki wa wa'aza ya wa'azantar wa dhakkara ya tunatar thumma qala sannan yace imana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya a ranar gadir hummin an gane ko a daidai wannan kwarin da ake ce mishi gadir hum a nan manzo Allah sallallahu alaihi yayi wasiya ga sahabbai ga musulmi gaba ɗaya bayan ya gode ma Allah ya yabi Allah sai yayi wa'azi kuma ya tunatar da sahabban shi thumma qala sai ya ce amma ba'du bayan abin da ya gabata ala ku shurara ayyuhan nas ya ku mutane innama ana basharun ku sani cewa ni kam mutum ne yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujib ya kusa mai saƙon ubangiji na ya zo in karɓa masa imana ajali ya kusa kenan malaika jibril zai zo ko kuma malaika malakul maut zai zo lokaci ya kusa ya zo ya karɓi rayuwata wa ana tarikum fikum thaqalai ni kam zan bar muku thaqalain ababe guda biyu masu yauni masu muhimmanci masu kima masu daraja awwaluhuma kitabullah na farkon su shine littafin Allah mai girma alqur'ani kenan fihi alhuda wan nur a cikin alqur'ani akwai shiriya kuma akwai haske fakhudhu bi kitabillah dan haka ku riƙi littafin Allah wa tamassaku bihi ku makalkale ma littafin Allah mai girma fa hassa ala kitabillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabban shi akan ruko da littafin Allah wa raghaba fihi kuma ya kwadaitar da su game da abin da yake na alqur'ani mai girma ya kwadaitar da su game da alqur'ani mai girma ثم قال سنة يتي وأهل بيتي نبيكينا سنة إيالان جدانا أذكركم الله في أهل بيتي إنا تناتركوا الله قمد إيالان جدانا أذكركم الله في أهل بيتي إنا تناتركوا الله مدوك كنسركي كويدا آغريشي قمد إيالان جدانا أذكركم الله في أهل بيتي سيد من الله صلى الله عليه وسلم يميمي تونا مغانا سوءك رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم وأن حديث إمام مسلم يفتد شيء أتشكين إن كانت تشلتهن شيء دقى زيد بن أرقم قال ابن كثير رحمه الله إمام ابن كثير الله يجيك أنشي يكي وفي تفسيره أتشكين تفسير إنسان ولا ننكر الوساطة بأهل البيت باما مسن وصية كوكو جرمما أهل البيت والأمر بالإحسان إليهم دكما ين إحسان زوا غريس واحترامهم دا جرمماس وإكرامهم دا كرماس دكما كرماسو فإنهم من ذرية طاهرة إن جبن كثير يتشي سبود سوء أهل البيت سنادق ذرية من سركي من أشرف بيت وجد على وجه الأرض دق ما في أوكك الجداد أكسام أدورا كسا فخرا وحسبا ونسبا تفسك الفهري دكما دنغنتكا da kuma ɗaukaka wala siyama idza kanu muttabi'ina li sunnati nabawiyya as-sahihati al-wadiha al-jaliyya wadihati al-jaliyya balle ma idan suka kasance masu bin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ingantatta bayyananna wadda take hili a karara wannan shine magana ibn kathir game da iyallan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine manhaji na ahlus sunna da kudurin su game da ahlul bait kama kana alaihi salafuhum bale ma idan ya kasance mabiyan sunna annabi ce ingantatta kamar yadda magabatan su suka kasance kala abbas kama abbas wa banihi da 'ya'yansa wa ali da ali bin abi talib wa ahli baitihi wa zurriyatihi da iyallan gidansa da zurriyarsa radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayansu kenan kaga manhajin ahlus sunnati wal jama'a game da ahlul bait shine suna son su suna girmama su suna karrama su ba sa aibata su bale su tozarta su ina fatan mun gane kuma ma'aunin ahlus sunna game da ahlul bait shine kasance suna bin alkur'ani da sunna idan ya kasance kai kana daga cikin iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin duba a wurin mu shine ya kasance kana bin turba ta manzon Allah idan ya kasance kana bin manhajin annabi qur'ani da hadisi to kaga mu kai abin girmamawa ne a wurin mu abin kulawa ne abin karramawa ne amma duk wanda ya fandare ma hanya daga cikin ahlul bait ba shi ba mu ina fatan mun gane mu da girmama shi shine kasance na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa diyya wani wanda zai fito ya ce shi shi kan manzon Allah ne abu guda muke duba abu guda muke kulawa da shi ya aikin ka yake ya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake idan aikin ka ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan ahlus sunna ne dan uwa ne mukusanci ne kuma dadi da haka ma yana daga cikin ahlul bait kenan za a yi mi za a girmama sa za a karrama sa ina fatan mun gane amma idan ya zamanto aikinka ya saba ma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai da awa cewa kai jikan annabi ne kai bar ma da gaske kai jikan ne ba mu ba kai duba ga cewa ka fandare ma hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fatan mun gane mala yace wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu na daga cikin iyallan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matayen shi قال تعالى الله مدوكاكين سركي yace fi siyaqi mukhatabatihunna a cikin jerin zancen da su ake ma magana wa qarna fi buyutikunna ku dawwama ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula kada ku yi fita irin fitar jahiliya na farko wa aqimna as-salata ku tsaida sallah wa atina az-zakata ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da manzon shi innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera lalle Allah yana nufin ya tafiyar da datti a gare ku da duk wani abin da bai dace ba a gare ku ya ku iyallan gidan annabi wa yutahhirakum kuma ya tsarkake ku tatheeran matukar tsarkakewa kaga wannan aya kacokalkinta an saukar an saukar da ita ne tana mai magana da matayen annabi ina fatan mun gani Allah ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma ku tuna abinda ake karantawa fi buyutikunna a cikin ɗakunanku min ayatin la daga ayoyin Allah shine alkur'ani mai girma wal hikma da kuma hikma shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana hadisan shi inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance latifan ne game da bayin shi khabiran ne kuma qurarran masani ne kaga wannan ayoyi gaba da suna magana ne akan wa eh matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna cewa matan annabi suna daga cikin ahlul bait الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا ما لاتي wannan aya nassi ce karara da ke nuna shigan matayen annabi a cikin ahlul bait nashi a wannan wurin li'annahunna sababu nuzulil aya saboda matayen annabi sune sababin saukar wannan aya وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا كما سبب سوكر آية ينا شغا cikin ayar magana ɗaya da babu sabani a cikin ta ina fatan kun gane idan kaga wannan aya sababin saukarta matayen annabi idan ko ya kasance ta sabka ne a sanadiyyar matan annabi to ayat tana magana ne da matan annabi ta shigar da matan annabi a cikin kasancewar su ahlul bait ina fata an gani imma wahdahu ala qawlin ko ya kasance sababin zai shiga shi kadai bisa ga wata magana aw ma ghairihi ala sahih ko ko tare da shiga wani sababin bisa ga zance mafi inganci ina fata mun gani fa dakhala fi hadhihi al-aya amirul mu'minin ali ibn abi talib amirul mu'minin ali ibn abi talib ya shiga kalkashin wannan aya wa fatimatu haka fatima ma ta shiga a cikin wannan aya bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi wal hasan haka hasan wal husain haka husain jikokin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayan su لحديث عائشة رضي الله عنها دومن حديث عائشة ألا يردد إتا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة من زن الله صلى الله عليه وسلم يافتو أو تسافية يافتو دسافك وعليه مرت مرحل من شعر أسود من زن الله صلى الله عليه وسلم يأكد ونتفافي مرحل وند أدى كوي زاني نسر الراقومي أكنش min sha'arin aswad wanda wannan laifin ko kuma wannan zanen ko kuma wannan me yake cewa mayafin an yi shi ne da bakin gashi yana annabi Aisha ke ba mu labari annabi ya fito da safe yana ɗauke da wani mayafin da ke da kwai zane an yi hotannin sardin raƙumi a kan shi wannan mayafin baki ne wanda aka saƙa shi da bakin gashi an gane ko faja al-hasan ibn ali sai ga hasan dan ali ibn abi talib jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren fatima kenan ko fa adkhalahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lillibe shi da wannan mayafin thumma jaa ali thumma jaa al-husayn sannan sai husayn yazo fa dakhala ma'ahu ko sai shigar da shi tare da hasan thumma jaat fatima fa adkhalaha sannan fatima tazo ita ma sai shigar da ita cikin wannan mayafin thumma jaa ali fa adkhalahu sannan ali ibn abi talib yazo annabi ya shigar da shi a cikin wannan mayafin thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera lalle Allah yana nufin ya tafi yadda datti a gare ku ya ku ‘yan babban gida sannan ya tsarkake ku matuƙar tsarkakewa a wannan hadisin yana nuna falala ta alhassan da alhussein da fatima da ali bin abi talib radiyallahu anhum ajma'i da ke nuna cewa sana daga cikin ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai su ne ma kan gaba daga cikin ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ina fatan mun gani wannan kenan shine kudirin ahlus sunna game da ahlul bait muna girmama su muna karrama su suna da wata maziya ta musamman sabanin sauran mutane ina fatan mun gane matukar suna kan tsarin musulunci da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin da suka fandare mishi suka rabu da manhajin musulunci ba mu ba su ina fatan mun gane tunda yayi kaga Abu Lahab dangin annabi ne ko ba haka ba ina mu ina Abu Lahab ba mu ba shi saboda yaki addinin musulunci yaki manzan Allah duk wani daga cikin ahlul bait da ya kangare mu musulunci da annabi ba mu ba shi mun barranta daga barin shi ina fatan mun gani yawa المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء ككاوان قدري أتكين كرام وليي galibi za ka shi an bida'a suna musanta ma ahalus sunna game da cewa ahalus sunna ba sa son waliyai kuma ba sa itirafi da karama ta waliyai wanda kaga wannan da'awa ce duk da'awar da aka yi in babu dalili a kalkashin ta ƙarya ce yana daga cikin ƙudurin ahalus sunna imani da waliyai sannan da karama waliyai ina fatan mun gane babu wani ahalus sunna na gaske wanda ya karanci sunna wanda zai musanta karama waliye da waliyan gaba ɗayansu karama waliye ta zo cikin alkur'ani ta zo cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu ya za a yi ai musanta bale ai inkaranta abinda ka ji muna musu muna inkari waliyai na jabu waliyan ƙarya da karamomi na ƙarya wanda wannan karamomin ba karamo bane ba karamomi bane ba tsahi ne da sihiri ina fata an gane wanda zamu zo mu ji haka insha Allah ta'ala malar ce kyakkyawan ƙudiri game da karamomi na waliyai wai a taƙairu ahalus sunnati wal jama'a ma tawatarat bihin nususu min wuqu'i karamatin lahi ta'ala li awliya'ihi ahalus sunna suna ƙudiri game da abinda dalilai suka zo suka bayyana ƙarara suka yaɗu ta yadda ba za a iya ƙaryata su ba shine ma tawataratun nusus min wuqu'i karamatil awliya' na abkuwar karamomin waliyai li'auliya'ihi daga na abkuwar karamomin Allah maɗaukakin sarki ga waliyai shi idan kaga ƙudurin ahlus sunna game da waliyan Allah da karama su gaskiya ne menene haka menene dalili an samu dalilai burcik a cikin alkur'ani da sunna da ke nuna cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya karrama wasu daga cikin waliyan shi ya ba su karama mala ce walwaliyu indahum wali wurin ahlus sunna man fa'ala al-ma'murat ash-shar'iyya wajtanaba ma ja'at ash-shari'atu bin-nahyi anhu wannan shine wali wali wurin ahlus sunnati wal jama'a shine wanda ya aikata dukkan foro na shari'a sannan ya nisanci abin da shari'a ta zo tana zargin shi tana hane shi wannan shine wali duk wanda ya kokarin bin abin da Allah ya ce abi yin abin da Allah ya ce ayi walgwadon iyawa sannan ya nisanci duk abin da Allah ya ce kar ayi wannan shine wali wurin ahlus sunnati wal jamaa قال تعالى الله مدوكين سركي يتي عن الأولياء كما شأن وليي ألا كشورا إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba su ne suwa allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani da Allah sannan suka kasance sana masu shi tsoron Allah wannan ita ce siffar waliyi kamar yadda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani mai girma imani da mi da tsoron Allah duk wanda ya siffanta da wannan siffofi guda biyu sunan shi mi waliyi namiji ne ko kuma mace ce an san shi ko ba a san shi ba duk wanda ya sifanta da wannan safofi guda biyu to ko shakka babu yana cikin waliyan Allah tunda Allah ya ce waliyan shi sune allazina amanu wa kanu yattaqun tsoron Allah ko shine nisanta duk abin da Allah ya ce ka nisance shi da kokarin yin abin da Allah ya ce kai gwalgwadon iyawa wal karama abinda kuma ake nufi da karama a aqida ahlus sunnati wal jamaa amrun khariqun lil ada wani al'amari ne da yake ta alfarma ta al'ada yujrihu yujrihi Allahu ala yadi waliyyin min awliyaihi wanda Allah ke gudanar da wannan abun akan hannun ɗaya daga cikin waliyansa wannan shine karama wani abu da zai zo ya keta alfarma al'ada ina fatan gane wanda Allah ke gudanar da shi bisa ga hannun ɗaya daga cikin waliyansa kun gane ga magana eh galibi ko kunce muku al'amurra a tabi'ance an riga an san su ko komi a ɗabi'ar shi an san ga yadda yake ko ba haka ba yanzu a masallacin nan idan aka rufe ko ina da ko ina aka barka kai kadai za a iske ka kana cin kankana eh za a same kana cin kankana ciki a adabiyar jafa ba zai yi ba yanzu ba lamarin hikanan kawo mukulmi ka daga waje sai ka fito mana da kankana kana ci eh kenan sai adabiyance ba yi wa haka ya faru ina fatan mun gani saboda kankana tana bukata a samo ta daga inda take sannan a kawo ta auren ka kuma ɗabi'ance da mun rihe mutum a cikin wancan ɗakin daga baya mu kulle ko da yaushe idan muka bude zami mi za mu tarda shi shi ne a ɗabi'ance ko yawwa a ɗabi'ance ba za ka gushe yunwa ba sai ka mi sai ka ci abinci ba za ka gushe kishirwa ba sai ka mi sai ka sha ruwa a ɗabi'ance in za ka hau sauran nan ko ka tashi sama yana buƙatar wani wasila da za ka tattaka ka hau ka hau sama to su kuma waliyai Allah yakan karrama su ta hanyar gudanar da abin da suke keta alfarma al'ada a hannunsu don ya mayyaze su ko kuma ya taimaka musu ta fuska addinin su da fuskar rayuwarsu ka iya rike waliyi nan inda na gaske ne original king ka iske shi yana ta cin abinci a ciki kuma baka aje abinci cikin shi ka ga wani abu ne wanda ya keta mi ya keta al'ada ka iya rufe shi ka isko bayana ya tahe shi kuma kadiba ba wata kafa da ya fita tana karama karama ce ko ba gaba in dai wali ne na gaskiya kaga yayi wani abin da ya keta al'ada da shi wannan shine keta al'ada to kenan karama ta wali shine Allah ya karrama shi da wani al'amarin da zai keta alfarma al'ada da wannan abu da ya nuna matsayin shi ko ku dan ya taimaka mishi ta fuskar rayuwar shi ko fuskar addinin shi ina fatan mun gane sai dai akwai alaka da kusanci sosai tsakankanin karama ta waliyi da kuma tsahi da sihiri na boka da kuma mu'ajiza ta annabawa ina fata mun gane wanda za mu zo mu je insha Allah ta'ala kenan yanzu dai mun san menene karama ko karama wani al'amari ne da Allah kan gudanar da shi akan hannun ɗaya daga cikin waliyansa masoyansa kenan ma'unatan lahu ala amrin dini domin taimaka masa bisa ga al'amarin addini au duniyawi ko al'amari na duniya lakin malaci sai dai faka sani la tasilu karamatul wali ila mithli mu'jizatil anbiya'i wal mursalin ba yadda za a yi karama ta wali ta kusanci ko kuma ta kai mu'jiza ta annabawa da manzanni ka bambance ina fatan mun gani annabawa da manzanni Allah yakan ba su mu'jiza mu'jiza wani abu ne wanda zai gagara kowa ya yi shi sai wannan annabin ko manzo wanda kuma dalili da ke nuna gaskiya wannan annabin ko manzo saboda zai zo da abin da kakafkinku ba za ku iya zuwa da irin shi bai zuwa tashi alƙayam ba don komi ba don ku gaskata shi cewa gaske ne aikake ne da wurin Allah ba ƙarya yake muku ba kuma galibi Allah maɗaukakin sarki yakan ba da mu'ajizar shi akan annabawan shi gwalgwadon abin da ake takama da shi a wannan lokacin na mutanen shi kaga annabi Isa alaihi salam malaman tafsiri ke cewa a zamanin shi likitoci ƙwararru suka yi yawa masu magani ƙwararru masana ta fuskan magance rashin lafiya daban-daban ina fata mun gani shi kuma sai Allah ya ba shi mu'jiza ta tada matattu din likitancinka baka iya tada wanda baka iya tada wanda ya riga ya mutu ba ko kina kaga an bashi wani abin da yake mu'jiza ne babu wanda zai kwaikwaye shi kuma daga wurin Allah ne don su gaskata shi cewa da gaske shi manzan Allah ne. Ko? Yawwa. Annabi Musa alaihi salam a zamanin shi masahirta suka yi yawa ‘yan tsahi, bokai da malaman tsubu. Shi kuma sai Allah ya bashi mu'jiza ta sanda yana jefa ta sita zan macishiya. Kaga Fir'auna, da ya ga annabi Musa ya jefa sanda. ta zama cijiya ya sa hannun shi hannun shi cikin rigar shi ya fitar da shi yana haske sai ya ce wannan sihiri ne falana'tiyannaka bi sihirin mithlihi za mu zo maka da sihiri irin naka sai fir'auna ya tura zuwa ga kauyuka ga dazuzzuka a gayyato masa bokai fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin ya'tuna bi kulli sahirin alim a zo mashi da ƙwararrun masana ta ɓangaren sihiri aka tattaro kuma aka yi alkawarin za a haɗu ranar idi da hantsi tarau kowa na ganin kowa boka suka zo suka taru kowa jefa sandunan shi da igiyoyin shi su ma a ganin mutane sai wannan sandunan nasu da igiyoyin suka zan mucin zai sana motsi ko يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى annabi Musa sai samu kanshi cikin yanayi na firgici da tsoro Allah ya lallashe shi ce kada ka ji tsoro dan kai zaka rabauta jefa sandan nan taka za ta dinga tsitsince abinda suka yi na sihiri annabi Musa yana jefa wannan sandan sai ta zama cijiya kuma ta cinye duk abinda boka suka yi na tsahi da sihiri ta dawo a matsayin sandan kaga Allah ya ba shi mu'jiza irin ta mutanen zamanin shi ko ka ya ba shi mu'jiza wadda ta zarce ta mutanen zamanin shi kuma ba za su iya kwaikwayon shi ba abin da ke nuna ba za su iya kwaikwayon shi ba bokayen gaba ɗaya sai suka yi sujuda suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun imani da ubangijin harun da ubangijin annabi musa saboda sun san da cewa nasu ƙarya ce nashi kuma gaskiya ne mu'ajiza ce inda bokanci ko sihiri ke sa annabi Musa ya zo da shi da su ma sun zo da shi amma da ya gagare su sun san cewa lalle abin nan nashi da gaske mu'jiza ce daga Allah madaukakin sarki haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu fasaha da iya magana suka yi yawa larabci da iya jera zance ƙwararru wanda akwai wanda saboda ƙwarewarsu za a laƙa sunayensu a kan ka'aba saboda iya fice wurin iya larabci sai Allah ya sabko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kuma ya tahaddi ku zo da irin shi sun tabbata cewa lalle Qur'anin nan ga yadda yake da fasaha ga yadda yake da daga yadda da akwai iya zance da zubin larabci a ciki sun san da cewa lalle ba magana annabi bace da magana annabi ce da sun zo da irin ta magana Allah madaukakin sarki ce subhanahu wataala wannan shine mu'jiza to mu'jiza annabi babu wani wanda ya isa daga cikin mahaluki ya zo da ita babu duk karamar waliyi ba zai iya zauwa da abinda Allah ya ba annabi ko manzo na mu'jiza ba kuma mu'jiza ana tahaddi da ita fito na fito yanzu ka nuna ma mutane mu'jiza gashi kowa ya gani amma karama galibi ba a tahaddi da ita ba fito na fito da karama ina fatan mun gane ba fito na fito da karama Allah ya ga dama sai gudanar da akan hannunka ya ga dama kuma ya kyale ka kuma hakan bai nuna cewa kai ba waliyin Allah bane ina fatan mun gane sannan akwai kun bambanci tsakanin karama da sihiri a iya rihe kana mutanen kirki waliyi a same ka da kayan marmari na zamani kana ci ba tare da an kawo maka su ba kuma a iya rihe boka shi ma a same shi da wannan kayan ciki yana ci menene bambanci tsakanin sihirin boka da karama wali bambanci tsakanin su shine shi waliyin Allah mutumin kirki ne ya yi imani da Allah ba za ka taba samun sa yana ba za ka taba samun sa ba yana keta alfarma ubangiji ko alfarma shari'a musulunci galibi yakan tahiya ne ko kai waliyi ma yakan tahiya ne bisa ga turban musulunci da duk wasu adabu na shari'ar musulunci amma bokafa galibi fasikai ne mutanen banza ne ba mutanen alkhairi ba ne ba shi yasa da kaga mutum ya zo da abin mamaki wanda ya keta alfarma al'ada sai ka dube shi da tsarin shi da yadda yake tafiya cikin musulunci idan ka auna shi kaga mutumin kirki ne ga kiyaye sallolin farilla ga na filfili na azumi da na sallah sadaka da komai da kiyaye dokokin Allah da takawa to ka tabbata waliyin Allah ne ya ga dama Allah ya gudanar da karama a hannun shi ina fatan mun gane amma kaga mutumin fasiki mutumin banza ka san shi ungo kuma argila da sigari yake sha ko taba gumse ko abin da ke kama da haka mata yake tarawa yana iya shege yana zuba sharme da ka gan shi yau na sai ka ce kai sihiri ne kake kana da mabiya daga cikin mutanen kana aljanu sai ka tura su kasuwa su sato rezankin mutane da fananan mutane su ka maka a lokacin da kake bukata wanga shi kuma waliyi karama ce Allah zai sauko mishi daga wurin shi wanda za mu zo mu ji yanzu insha Allah ta'ala ai kun gane ku bambanci tsakanin mu'jiza da karama da kuma mi sihir malaci wa min karamatin lahi li auliyaihi qissatu ashabil kahf na daga cikin karama Allah da ya gudanar akan waliyan shi shine labarin mutanen nan wanda suka shiga kogo wanda Qur'ani ya sabko yana bada labarin su ashabul kahf Allah madaukin sarki yake cewa annabi nahnu naqussu alayka naba'ahum بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى samari ne suka yi imani da Allah suka kisi shirka suka tsira suka gudu da addinin su suka shige cikin koko da Allah ya tashi karrama su ya nuna cewa waliye ne masoya ne a wurin shi sai suka zamna a cikin kogo salasu mi'atin sinina ko wasdadu tis'a sai da suka yi shekara uku da tara suna nan cikin kogo da ransu ba su mutu ba an taɓa mutum ya raushe shekara uku da sattin ba ci ba sha kuma lafiya lau yana da rai zai wahala al'adance ba a san haka amma don Allah ya nuna maka karama shi akan wannan mutanen shekara ɗari uku da tara suka yi rayuwarsu tana nan busu ci busu sha ba sannan kuma Allah yana musu wani gatanci ya juya su ɓangaren dama ya juya su bangaren hagu kan naman jikinsu ya zagonye ya lalace Allah ce wani kallibuhum za ta lemi ba za ta shimal sai mu dinga jujjuya su ta bangaren dama da bangaren hagu kaga wannan karama ce ga waliyan Allah ashabul kahf ina fatan mun gane kaga Allah ya karrama su ya kiyaye su ta faska addinin su da kuma fuskar rayuwarsu shekara 309 a cikin kogo da ransu suna nan kuma Allah ya fito da su daga cikin wannan kogon don ya nuna ma mutane ayashi a kansu kuma Allah ya bar su a cikin ya bar ambatansu a cikin alkur'ani kullun ana karanta su zuwa tashin alqiyam wanda ke nuna karama karama waliye ga tanan ta bayyana kenan sannan qissatu maryama radiyallahu anha عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا قصة أن مريم عليها السلام lokacin da ciwon naƙuda ya zo mata ta karkata zuwa ga wani kututturen iccen dabino sai Allah ya fore ta ta girgiza shi wannan kututturen iccen dabino ta girgiza shi don ‘ya'yan da biyu sabi daɗin ci su sabko zuwa gare ta karama ce ko ba karama ce karama ce wanda ke nuna na namarin waliyya ce daga cikin waliyan Allah tana cikin ciwon naƙuda tana buƙata abincin da za ta ci ko ruwan da za ta sha sai ta zo daidai kutattaran da biyu sai Allah ya yi wahayin ilhama zuwa gare ta cewa ta girgiza wannan itaciya Allah ya sabkar da wahayinta zuwa gare shi tana girgiza wannan itacen sai ƴaƴan dabino suka dinga zubowa gare ta Allah ya ce fakuli wa sharabi wa karri aina ki tiki sha kaga wannan karama ce daga cikin karamomin waliye ina ahlus sunna suna imani da me karama waliye da waliye su waliye na shafu da ƙarya ne ba su yarda da su ba wa rizqullahi laha رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء da kuma arzitar da ita da Allah ya dinga yi ta hanyar samun ababen marmari a wurinta wanda ba a samun su sai a cikin rani sai a same ta sai a samu wannan ababen wurinta a cikin lokacin da yake ba rani bane ba ina fatan mun gani ko ku a samu wasu abubuwa wani lokacin da babu su a wannan lokacin a wurinta annabi zakariya yana budewa a inda ta kebance don bauta Allah sai ya same ta da abinci kala-kala irin abincin da yanzu ba lokacin kawo shi bane yayin shi ya wuce ina fatan mun gane karshe dai sai ce ya maryamu anna laki haza yake maryam wannan abincin daga ina daga ina kike samun wannan abincin wake kawo miki shi shi da ya san ba shi ke bata amma daga ina ta samu me tace qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab lalle Allah yana arzutar da wanda ya so daga cikin bayan shi ba tare da hisabi ba kaga wannan ma menene karama ce daga cikin karamomin waliyai malaci wa qissatu asif katibi Sulaiman da labarin wannan mutumin da ake ce mashi Asif ibn Barkhiya marubucin Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da Annabi Sulaiman alhudhud ya kawo mashi labarin wannan basarauni yake ce sarauniya mai mulkin kasarsu a garin Yaman in ban manta ba tana da cikakken mulki da bunƙasan mulki ya zo ya ba annabi suleiman labari ya ce sai dai abin mamaki ya same su suna yin sujada ga rana suna bauta ma rana koma bayan allah annabi suleiman dai ƙarshe ya tura saƙo zuwa gare su cewa su zo mushi suna masu musulunta kai ƙarshe dai ya so ya ba su mamaki a cikin majalisun shi yana zamne ya ce wa zai zo min da gadanta na sarauta kahin su zo a nan wurina tun daga ya tura sako su zo sai yake so kahin su zo a ɗauke wannan gadanta na mulki a garinta a kawo shi a fada shahashi nan take ifritun min aljin ɗaya daga cikin afarita na aljanna ya ce ma annabi suleiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ni zan iya zo maka da wannan gadan gabanin ka tashi daga wurinka kuma wannan tahiya tahiyar wata biyu ce saba annabi suleiman yakan han wannan iskan nashi tahiya wata dawowa wata kaban misali tana tahiya da shi irin tahiyar da in ba akan wannan iskan ka hau ba wata zakai haka dawowa wannan iskan takan dawo da annabi suleiman irin dawowar da in ba akan ta ba kake wata zakai kasu kenan kaga su a wurin su tahiyar wata nawa ce wata biyu amma ce zan zo maka da wannan gadon kahin ka tashi daga majalisinka ɗaya daga cikin aljanu shi wanga asif ɗaya ne daga cikin wanda Allah ya ba su ilimin littafi wa qala alladhi mi ayat take cewa wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yace ni kam zan zo maka da shi tun kafin ka kibta idanka kadiba ratar tahiyya kuma idan je gidan gidan shugaban kasa ne fa akwai rindina akwai komi a wurin ya gwagwarmaya za ta kasance ba sani amma ce zai zo mu annabi suleiman da shi ka hanye mi ka hanye kibta idan shi annabi suleiman yana yin haka ko sai ga gadan ashi me wancan asaf ya ce yace hadha min fadl rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur yace wannan falala ce ta ubangiji ya bani ne domin ya jarrabe ni shin zan gode ma ni'imarsa ko zan kafirce ma ni'imar shi kaga wannan wali ne daga cikin waliyan Allah ga kuma karamar shi ya zo da gado kusan tahiya ta wata biyu cikin kibtawa ido kaga wannan abu ne wanda ya keta alfarman al'ada a al'adance haka ba yiwa amma da yake karama ce Allah yakan gudanar da ita akan waliyan shi sai ga shi ta faru akan wannan ɗaya daga cikin waliyan Allah idan kaga waliyan Allah Allah yakan karrama su ya musu wani gata ya musu wani al'amarin da hankali ma baya karba shi ina fatan mun gani yawa sannan mala yace wa qissatu ar-rajul alladhi amatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu na daga cikin karama waliyai labarin mutunan nan da Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari sannan Allah ya tayar da shi yana wucewa ne akan wata alƙarya sai ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ya za taya Allah zai rayar da wannan garin bayan ya riga ya mutu fa amatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu sai Allah ya kashe shi sai dai shekara ɗari yana mace sai Allah ya tayar da shi aka tambaye shi shekarar ka nawa nan ko kwanan ka ko zamani nawa kai a nan wani irin daɗewa kai ta fuskar zamani a nan sai ce kwana ɗaya ko kwana biyu Allah ya ce shekara ɗari kai a nan diba abincinka ka gani diba abin shanka ka gani ba ɗaya daga cikinsu wanda ya lalace amma dubi shakkenka ka ga yadda ya koma ya diddigi gaba ɗaya ya cakuɗe da ƙasa sau da daɗewa ta mutuwa Allah ce kuma ka duba nan take za mu haɗa jikin naka da nama da komai ya haɗe koma jiki yadda yake karama ce ta waliye ina fatan mun gane kaga Allah ya nuna karama shi akan wannan wali duba ga cewa mutumin kirki ne sannan bayan shi wa qissatu jurayj ar-rahib da labarin wani wani mutum da ake ce mishi jurayj ar-rahib wani mutum ne mai yawan ibada da bauta wannan mutumin kamar da Imam al-Bukhari ya kawo labarin shi a cikin Sahih al-Bukhari mutumin kirki ne yana don gidan shi ko ɗakin shi da ya keɓance don bautar Allah kawai dan ɗakin shi na laka ko irin fashi da ya keɓance ta kawai don bautar ubangiji wata raina cikin sallah sai mahaifiyar shi ta kire shi sai ke ce to yanzu wai sallah ta ya ubangiji ko kuma kiran ma'aifiyata wani zambi in ci gaba da sallah ta ko in amshi kiran ma'aifiyata ta kere shi ta kere shi bai zo ba ta ji haushi sai ta ce kar Allah ya kashe ka sai ya haɗa ka da fuskokin karuwai a da'ad da ta mishi kenan to akwai wata makiyaya mai kiwo karuwaci sai ta zo wurin shi ta mishi magana ta nemi lalatar etekiya sai ta to sai ta kumeta shi sai ta nemi wani makiyayi lalatar ita ta ɗauki juna biyu kuma galibi idan ta zo wurin kiwon ta ta dawo rumfar shi ko ɗan ɗakin shi nan ne mahutatta in ta dawo da aka ganta da juna biyu aka ce ɗan wani sai ta ce ɗan wannan jirai cikin ne mutane suka suka rushe gidan waliyin banza a shi ƙarya ce mutanen banza ka ce kai mabota Allah ne mai kaza a shi ga abin da kake yi suka rushe gidan shi suka kakkarya mai gidan shi ya keɓe wuri guda ya yi alwala ya yi sallah yana gamawa sai zo ce wannan jaririn kai ɗan wane ne sai ce ni ɗan makiyayi ne karama ce gobe karama mace karama ci jariri na magana baya magana amma dan Allah ya nuna karama jurayt ya nuna fifikon shi da irin abin da ya boye nashi na karama shi akan shi sai yasa wannan jaririn yayi magana dan ya barrantar da shi da abin da ake tuhuma shi yana zuwa bige shi cewa ne ne babanka sai ce dan makiyayi ne suka ce to zamu maka runwa ta zinariya ko ɗakin da zinariya ce a'a a maida mai na lakashi kawai kaga waliyan gaskiya kaga shehunnan gaskiya shehunnan gaskiya a tabi'a su boyewa suke ba sa son su bayyanar da kansu akan al'umma boyewa suke kawai alaƙar su so suke ta kyauta ta tsakaninsu da ubangijinsu ina fatan mu gane sabanin waliyan mu na yanzu da za a nada mutum kujera a mishi rawani ai komi da sunan waliyin Allah ko shehu mai karama Allah ya datar da mu kaga wannan yana nuna shi ma kenan karama ta waliyai game da labarin wannan mutumin da yake ce mishi Jurayt sannan wa qissatu an-nafari ath-thalatha min bani isra'il alladhina awaw ila gharin fantabaqat alaihim as-sakhra da kuma labarin waɗannan mutanen guda uku daga cikin banu isra'il wanda suka shiga a cikin kogo sai wani dutse ya zo ya taushe bakin wannan kogon hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi yake bada labarin waɗannan mutanen guda uku suna tafiya cikin daji sai suka ga wani kogo sai suka shiga suna shiga sai wani dutsen ya zo ya taushe wannan hudar kogon ta yadda ba su iya ije wannan dutsen suka yi shawara tsakankanin su kowa ya ce me yi wani abin da muka yi tsakankanin mu da Allah sannan mu nemi tawassuli da wannan abin Allah ya yi mana irin yadda muka samu kanmu na matsala a yau ɗaya daga ciki ya roƙi Allah ya ce ya Ubangiji ka sani da cewa yana da iyayena guda biyu sun tsufa ni kuma makiyayi ne da kan je kiwo idan na maraito zan tatso musu madaras in zo in shayar da su wataran na je kiwo na dawo na tatso musu madaras su na maraita sosai sai na tarar da su sun yi barci ga 'ya'yana suna kuka suna son wannan madara ga iyayena sun yi barci sai na ki in gabatar da ‘ya'yana a kan iyayena kuma sai na ki in tayar da su in yanke musu jin daɗin barcinsu haka na riƙe wannan madara sai da suka tashi dan kansu sannan na shayar da su ya ce ya Allah in na yi wannan abin ne don neman yardarka da neman kusancinka ka yayi mana wannan matsal da muka samu kanmu a ciki sai wani bangare na dutse ya buɗe kaɗan suna ganin waje kaga karama ta wali yana yin roƙo kai tsaye Allah ya mi ya karba wanda yana nuna shi mine ne wali ne mai karama nabin shi ma ce ya ubangiji ina da wata yar uwa ta ta fuskar baba ta bangaren babana na nemi in yi alfasha da ita ta kiya na so haka ta ki bani yarda sai wata ran bukata ta kawo ta tana neman wani abu na na ce ba zan baki wannan abun ba sai kin yarda mani wannan abun da na yi nawa wurinki ta kasa yadda za ta yi kuma bukata ta ce listata ta ce ta yarda ya nemo wannan abun ya ba ta sai da ya kusance ta ga shiga ita kai kace zai sa farjin ta cikin nashi sai ta ce masa gashi tsoron Allah tana fadar haka ya tashi ya ce ya Allah in na yi wannan abin don neman yardarka da jin tsoronka Allah ka yayi mana wani bangare na wannan ko ka yayi mana wannan matsal da muka samu kanmu a ciki sai dutsen ya ƙara buɗewa kaga wanga ya tawassuli da nisan ta abin da bai dace ba a wurin Allah ya nisanci haramun dan Allah sai da wasuli da wannan nisantar da na haramun Allah ya yi mishi wannan matsala kuma Allah ya yi musu wanda yana da wahala a ce kana neman macen da kana santa iyakacin so kuma ba yau ba ka daɗe kana nema ta kiya kuma wannan buƙatar ta samu gashi gashi za ka yi ba mai ganin ka sai kai sai ita sai Allah kuma ka fasa ba kowa iya haka ba cikin mutane yana da wahala ya faru sai mai tsoron Allah sai ya fasa ya ce ya Allah ina yi haka don neman kusancinka da jin tsoronka ya Allah ka yayi mana wannan matsala sai ka dutsen ya ƙara buɗewa na ukun shi kuma sai tuna ma ubangiji ya yi wa tawassuli da wannan aikin nashi ya ce ya Allah wasu sun zo sun yi aiki wurina a wata rana sai na biya su sai gudan ya ƙiye karɓi ladan shi ya hasala ya tafi shi ce wannan dukiyar da ya bar da ni kuma sai na ci gaba da tarbiyyantar da ita sai dabbobi ina kiwon su yau da gobe shekara da shekaru sai suka cika garke guda wata ran bukata ta kama shi sai tuno kudin nan nashi da ya zuciya ya bai tsoron alhaji sai kewayo shi ka gane ni wannan ne wanda ta bai aiki wurin ka bai karɓi ladan shi ce ya gane shi ina ladana sai ce ga sanin dabbobi ka ɗauka na ka ne haba shi naka ne wannan ya kwashe su duka ya tafi shi ya ce ya Allah in dai na yi wannan abin domin yardarka domin neman yardarka da kusanci a wurinka ya Allah ka yayi mana abin da muka samu kanmu na kangi sai dutsen ya buɗe gaba ɗaya suka fita suka tahe su me yasa suka shiga dutse me yasa wani dutsen ya zo ya taushe su dan mi dutsen ne ya zo ya taushe su dan a ba ku labarin su ku gane cewa mutane ne masu matsayi a wurin Allah gashi yanzu ana karanta muku tarihin su shekara aro aro wanda ke nuna waliyan Allah da kuma karamar da Allah ya ba su kaga Allah ya sa su cikin kunci domin ƙarshe ya nuna muku falalarsu da matsayinsu a wurin Allah malar ce la gairi zalika mimma huwa mushtaharun inda ahlil ilmi sabitun bil qur'ani aw bis sunnati sahiha da wasun haka ma daga cikin irin ababen da suka shahara a wurin ma'abuta ilimi abin da yake tabbatattu ne da alkur'ani da sunna ingantatta yana akwai karamomi masu yawa da suka faru akan waliyan Allah wanda suka tabbata cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw bima sahha an salaf ko kuma irin labarin da ya inganta ta hanyar magabata na kwarai wa man ja'a ba'dahum da wanda suka biyo bayansu مالك والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة كما كرامة تنانا أتشون الأمة يزوى تشع القيامة har yanzu akwai waliyai kuma har yanzu suna nan masu karama ina fata mun gane li'anna sababa sababaha alwilaya alwalaya saboda sababin karama shine mi walitaka والولاية موجودة إلى قيام الساعة kuma walitaka tana nan ya zuwa tashin alkiyam matuka akwai waliyai akwai mi akwai karama kenan har yanzu akwai waliyai kuma suna nan da karamomin su ina fatan mun gane kenan ahlus sunna suna imani da waliyai suna imani kuma da karama waliyai malaci wa man jaa bi khariqin min khawariq al'adat duk wanda yazo da wani abun da ke keta al'ada lam yakun zalika muzakkiyan lahu wannan abun ba zai sa ya zan mutunan kwarai ba dalan ala walayatihi wannan abun ba zai zan nune da cewa shi waliyi bane ba hatta yu'rada amaluhu kulluhu ala alkitabi was sunna har sai an bujuro da aikin shi gaba ɗaya akan alqur'ani da sunna fa yu'rafu bil muwafaqa dan a san hakan ta hanya yin muwafaka lahuma da ƙur'ani da sunna wattiba'ihima da biyarsu zahiran wa batinan ciki da washi ina fatan mun gane kenan duk wanda zai zo da abun mamaki wannan abun mamakin ba zai sa ya zan waliyin Allah ba mai karama wannan abun mamakin shi kadai ba zai sa a ce mutanen kirki bane ba har sai an auna ayyukan shi gaba ɗaya karkashin Qur'ani da sunna a ga wai sun dace ko ba su dace ba idan suka dace ɗari bisa ɗari to waliyin Allah ne idan kuma suka saba to ba waliyin Allah ba ne ko ya zamanto Allah ya haka ne a kan shi don ya istidraji a kan shi ko ya zamanto sihiri ne ko sahiri ina fatan mun gane kenan ma'auni shine alkur'ani da hadisi idan aka ga aikinka ya dace da su gaba ɗaya to wannan abin da ka zo da shi na ban mamaki sai ya nuni zuwa ga cewa kai mutanen kirki ne kuma karama ce daga cikin karamomin wali wa min fada'il al-awliya ma rawahu al-bukhari na daga cikin faloli na falala ta waliyan Allah abinda imam al-bukhari ya rawaito fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin shi an abi hurairah daga abi hurairah kala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زعل الله سيرا دا منش على السبت أغريشي إن الله تبارك وتعالى يقول للي ألا مدوك كين سركي أنا تيوى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب للي دوان دي أداوى يجا إن جاد ولينا تهكيك الناشي لن تام سياكي ولكن هنا فلل وليه ليد ألا كي كيشن وليانسا duk wanda yake zai nuna ma wali kiyayya da adawa ya musanta mishi to kamar ya kulla yaki ne da Allah kuma duk wanda yaki da Allah ba zai ci nasara ba ina fatan mun gane ai wannan hadisi yana nuna mi falala da kuma girma da matsayi na waliyan Allah kenan kaga ahlus sunna a kudurin su suna yin imani mi da waliyai da karama waliyai kuma suna son waliyai suna girmama su ina fatan mun gane wanda ba su girmamawa waliyan ƙarya da ƙage da yaudara don a ci kuɗin al'umma ta hanyar ƙarya da banza wanda kuma mu yi kai yawansu a wannan zamani da sanan sun fito sun bayyana kowa na ganin su suna ta suna da'awar cewa su shigogin annabi ne amma kuma ƙarya ce suke ayyukansu da duk abin da suke sun saba mana musulunci da na manzon Allah ta yaya za a yi su kasance waliyan Allah a gaba zai taɓa yi ba shi yasa na so in karanto muku wata karama da ahmad tijani ya kawo a cikin jawahirul ma'ani domin ku ga bambanci tsakanin karamomin waliye na gaskiya da kuma karamomi na ƙarya bari ku ga wannan karama ta ban mamaki jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hudu daidai ahmad tijani ke cewa duk abin da waliyi ya sawwara cikin kwalwarsa to wannan abin ya abku da gaske kun gane magana eh yanzu kawai kana zamna sai ka sawwara ga kanan cikin me yake cewa cikin masallacin Ka'aba ko kuma masallacin manzon Allah ai kaga tunani ne kai ko to Ahmad Tijani ce da wali yayi haka to wannan abin haka nan ne da gaske ne yayi shi a zahiri ma haka nan ne misali ne na baku kuma ga shi misalin da zai kawo shi yasa Ahmad Tijani ce waqa'a lil jauhari akwai wani waliyi da ake ce ma jauhari Ahmad Tijani ce ya faru ga wannan waliyin da ake ce ma jauhari wani abin mamaki shine ya kasance ya wayi gari da janaba kuma a wannan lokacin yana zama ne a garin Masar sai ya fita a cikin kogi don ya yi wanka kuma sai ya ɗibi el fulawa ya biya da ita ga wurin mai yin burodi ya ce yamin burodi bi ma'ana burodin da za a karya kenan ko sai ya miƙa mai burodi wannan fulawa sai ya wuce cikin kogi zai yi wanka wankan janaba lokacin da ya shiga tsakar wannan kogin sai wanke bangaren jikin shi kamar yadda ake wankan janaba yana zuba ma kanshi ruwa bangaren bangaren jikin shi kawai sai wani abu kamar gengedi ya same shi sai ya ga kanshi a cikin garin Bagadad daga ina da da ina yake masar kawai yana zubawa sai kamar barci kawai sai ya samu kanshi a cikin garin Bagadad da ya samu kanshi cikin garin Bagadad sai ya aure ya auri wata mata suka zamna da wannan mata tsawon shekara shida ta aifa masa 'ya'ya wanda bai san ma adadinsu ba wanda bai iya rike adadinsu sannan wannan barcin ya sake shi dan gingaden nan da yake sai ya samu kanshi tsaye a cikin wannan ruwan nilkin da ya zo yin wanka kuna gane ya yi sai ya kammala wankan shi ya cike wanke rabin kenan dama ya wanke rabin yanzu rabi ya saura sai ya kammala wanke rabin sannan ya dawo zuwa ga wannan mai burodin ya kama burodin shi kamar yadda yake yanzu aka yi shi ya shiga da burodin shi gida sannan ya ba matar shi labarin abin da ya faru da shi daga zuwa wurin wanka ko ya ba ta labarin wannan matar bayan wata biyu wannan matar ta taso da garin bagada da ta zo masa haƙun go wannan mutanen tana cige ina ne gidan shi aka gwada mata gidan shi suka ce me take nema da shi ta ce ai iyalin shi ce suka ce da ɗayan ga mutumin bai taba fita daga cin garin masa ta kwankwasa masa gida ya fito yana dubin ta ce mata shi ce kuma 'ya'yan shi ne shigar ita cikin gida yanzu dan Allah wani mai hankali ne za a ba wanga labarin ya gaskata shi ƴaƴa wai duka wanka ka shiga magiwa ka fito minti nawa ka duk lalacin ka da ritarkin ka minti nawa kamata kai a bar ta awa guda a cikin awa guda kai aure daga masar sai bagadada daga badada har ga wata yarinya ka aure ta ko ka ayyafa da ita a wai cikin wankan ne ake tsare ba kammala wankan kafin ya kammala wankan gashi da mata da ƴaƴa mace da ƴaƴa wani irin karama ce da raina mutane to wallahi haka suke tara mutanensu suna gaya musu sharmi kuma sana yarda da su kawai yanzu da su ne suka janci Allahu akbar kaga an mai hankali ne sai rike baki amma su da ke an bugar da kwallon kwabalan sun sai Allahu akbar ana kabbar ana mamaki to wallahi haka da haka suke bugar da su da haka suke yaudar su karamomi na sharmi da karamomi na ƙarya na daga cikin wata karama da suke yada wani waliyin ma yakan zo akan mumbari yayi hudu ba tsirara wai karama ce funtu ba kaya tsirara yayi hudu ba wani cirin karama ce ina karanta wani littafi sharhin alu sheikh akan kashfu shubuhat sai ke ba da labarin wasu waliyai da suka haɗu masu karama irin wanga waliyai na ƙarya na jabu irin masu kama da sa'in yasu kingar su hamar tijani kasan da yan fonda ne yan yaudara ne ire-iren su ne sai suka haɗu su uku tare da wani muridinsu suna bisa kan hanyar fatauci muridin shi ke haɗa musu abinci suna ci ko da sai a yi abinci su cinye muridi ba su bashi ya wahala kairan nan sai hada abin da ya saura na abincin da kai cinye yanzu an fito sahiya ga shehunne sun hutu guda uku shi yanzu yana neman me zai gaya musu da ya zama to ya samu uzuri karɓaɓɓe a wurinsu kawai sai hira ta ɓarke tsakankanin wannan waliyan sai guda ce ainihin jiya ka'aba na sallah sallah can na yi ka'aba gudan sai ce ai madina ne na sallah gudan ya ce ni kuma kudus ne na sallah sai ya ce haba cesa ina ta kuwa ina ne barawo shi ya zo kwashe abinci ina ta ciki ina kuwa wanda zai so ya kama mu da ya tallafa mu da ya kwashe abincin da ya tsaye da shi kaga su sun san ƙarya suke kuma sun san da cewa shi ma ƙarya yake amma ya za a yi su ƙaryata shi in suka ƙaryata shi su ma ƙarya haka aka haƙura aka tsaye da gaba ka gani wannan shi ne karamomi na waliyanmu na yanzu da ake ta yadawa kwanakin baya wani ya turo bidiyo wani shehu shi ma na ba da labarin karama shehu inyas ɗaya daga cikin shofarorin shi ya kaɗe wani yaro ya mutu matak aka zo ana ta kokarin ashe kwamsteriya ana ta dumumuwa haka aka zo aka ce shehu ga abin da ke fi ke faruwa shefar kinka ya kashe yaro sai ta ji a kame yara ana kame yara ya ce tashi yara ya tashi ta kwacirin karama ce wannan ƙarya ce kawai wasu abubuwa ne wanda ba su faru ba ma hasali ba su faru ba amma don a nuna girman shehu da ɗaukakar shi a jefa girman shi a cikin zukatan bayan Allah sai ya kirkiri ƙarya irin wannan wanda abu ne wanda baya yiwa ina fatan mun gane abu ne wanda baya yiwa kuma ai mutane ne wanda an riga an san aqidar su an san manhajin su ba mutanen kirki bane mayaudara ne tsantsan mayaudara ba su zo ba don su tarbiyantar da mutane akan tauhidi da biyar sunan manzan Allah sun zo ne don su nuna ma mutane girmansu da walitakarsu kuma don su dinga cin kudaden mutane ta hanyar banza da wuce shi yasa suka rinka da'awa irin ta karere don su yaudar al'umma kuma wallahi sun yaudar al'umma da dama a yau sun yaudar al'umma sai wanda kawai Allah ya kiyaye lokacin tsalla ya na za mu dakata kenan abin da ku faɗa daidai Allah ba mu da shi kuskure ko abin da kina da Allah ya yi mana eh
tambaya ke tambaya bisa kan